بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
وكيلا
أكتين سل أمم من أرسلنا هل جاءوهم بغير التوحيد ka tambayi al'ummatan waɗanda muka aiko ya shugaba sallallahu alaihi sallama ga ainihin wato cewa annabawansu sun zo musu da wani abu ba tauhidi ba Mm.
وهو معنى قول مجاهد والصديق والصحابي وال- والقتادة wannan shine ma'anar faɗin mujahidu da suddi da zahaku da kuma ƙasadatu
والمراد بهذا والذي قبله إله صلى الله عليه وسلم عما بدت به الرسل abinda ake nufi da wannan dai shine da abinda ma yake gabaninsa ana so a sanar da shugaba ne sallallahu alaihi wasallama da abinda aka aiko manzanni da shi وأنه تعالى لم يأذن في عبادة غيره لأحد
kuma ana sanar da shugaba sallallahu alaihi wasallama cewa ubangiji bai izini ga wani dan adam a duniya ya bauta wa wani ba Allah ba ردا على مشرك الأرض وغيرهم هل- بقولهم Allah yana faɗar haka ne don raddi ga mushrikan larabawa da waɗansunsu a cikin faɗinsu da suke cewa إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ai gumakan nan muna bauta musu ne don su ƙara mana kusanci zuwa ga Ubangiji.
وكذلك قوله تعالى Haka nan faɗin Ubangiji maɗaukakin sarki
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالهدي فلا تكونن من الممترين kaga waɗannan da muka ba su littafi su ne Yahudu da Nasara sun san cewa shi wannan alƙur'ani abin saukowa ne daga Ubangijinka da gaskiya duk kafirin duniya ya san manzo Allah gaskiya ne. duk bai hudan da yake duniya ya san ya san shugaba gaskiya ne duk kiristan da yake duniya ya san babu makoma a duniya da laira sai annabi to amma me yasa suke jayayya da shi Allah ya allazina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum eh sun san annabi ai ba a yi shugaba dan a kasa sanin sa ba ba a yi shugaba don wani ya je gaban Allah ya ce ni wallahi ban san ka aiko shi ba a ba zai yiwu ba a take sai Allah ya nuna masa hujja ta fi miliyan duk wannan bayyana shin da ne ka ce baka gani ba to kar Allah ya sa ka gani sai a wurga mutum a wutar jahannama shi shugaba bayyanannen lamari Allah ya bayyana shi a sammai ya bayyana shi a kasai shi sa shi tsantsar haske ne shi sallallahu alaihi wasallam to yanzu a cikin waccan ka'ida ta jiya da ake tafiya alƙali yake so ita kawo hujjoji ya ta kawo ayoyi waɗanda ga su da wata irin siffa da wata irin magana wa ake nufi da maganar shine ike ta kawowa domin shi shugaba babu kokonto a tare da shi amma kana so ka rabu da kokonton ubangiji kusanci annabi a ka rabu da kokonto yanzu ka kai mukamin yaqini yanzu ka tashi daga mukamin shirka ka koma mukamin tauhidi inda ka kusanci annabi haka ne alayhi salatu wassalam Mm. to sai Allah ya ce duk waɗanda ka tambaya daga Yahudawa da Nasara sun san Qur'ani Allah ne saukar da shi to sai Allah ya ce min wala takunanna minal mumtarin kar ka zama daga cikin masu kokwanto kar ka yi kokwantan wannan magana da na gaya ma to da wake
أي في علمهم بأنك رسول الله وإن لم يؤمنوا بذلك sun san cewa kai manzon Allah ne ko da a baki baka ji sun faɗa ba
وليس المراد به شكه فيما ذكر في أول الآية to a nan gurin ba ana nufin kokwantan manzan Allah ba cikin abin da aka faɗa a farkon ayar
وقد يكون أيضا على مثل ما تقدم to yanzu dai ita wannan aya ita ma irin ayar da ta gabata haka za a ɗauka a yi mata tawilin nan yawwa أي قل يا سيدنا محمد لمن ترى في ذلك لا تكونن من المنكرين Eh, ka faɗa ya shugaba Muhammadu limanin tara ga duk wanda yake yin kokonto fi zalika a cikin cewa Qur'anin da aka saukar ma ba Allah ne ya saukar da shi ba ko daga Allah yake ina kokonto to ka gaya masa duk wanda yake wannan kokonton la takunanna minal mumtari kar ka zama daga cikin masu kokonto ba da shugaba ake ake cewa wai wai kokonto ina magana kokonto Hmm.
بدليل قوله أول الآية isa karatu da yawa malam an zo kan annabi sai an faɗi gaskiya sai an faɗi yadda ake faɗa yanzu ka ji wata sura ta alƙur'ani wacce take a cikin surorin ƙur'ani ba a ga inda aka yi markazancen manzan Allah dama sura guda biyu kana so ka ga annabi to karanta su sura uku ba biyu ba da suratu wan najmu idza hawa shau ya ce billahi lazi in ka karanta wannan jin in dai da gaske ne ka karanta ta taral mustafa zaharan wa badala wallahi sai kaga annabi a zahiri da baki ka karanta wannan jin na biyu ka karanta suratul ahzabi na uku ka karanta suratul hujurat in baka san annabi ba ka san shi wayannan sura uku kwaranyen da halara ta yi a kan zatin annabi ya fi ƙarfin halitta sai sallamawa shehu ya ce fasurata wannan jimin tuluwan wata fahani ka je karanta wannan jimin bawan Allah idan ka karanta wannan jimi sai ka ga abin da ya hana sufaye bacci sai ka ga abin da ya sa aka fada daji aka ƙi fitowa cikin mutane aka yi ta hidima har aka mutu in ka karanta wannan jin ka ga lamarin annabi malam cikin suratul hujurati innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qiluna to ka ka ga sha'anin shugaba to ka karanta waɗannan ayoyin surorin guda uku to ka ji abubuwa to a cikin ita ahzab malam da mai ta fara kana jin faici ya ayyuhan nabiyyu taqillah ka san wannan karatun sirrin takawa fa sai an bi annabi in ka ga takawa hasken sa ne yake gilmawa amma yau ga halara tana cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan kafitaccen annabi ittaqillah masu fassara suka zo suka ce to ya zami da nan gurin ya za mu ce da to gaskar magana yanzu ka zo ka ce ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah kai ma ka san ba haka Allah yake ne to ya za a yi ka ce a saurara Allah ya yi ilhama tukunta ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ittaqillaha sai su ce dum ala taqwa ka dawwama akan akan tsoron Allah tunda dama kai ne kai ne kadarkon tsoron Allah gaba ɗaya to yanzu me Allah yake nufi da yake cewa itaqilla ina so in nuna wa bayi cewa wannan shugaban ko da kuna ganin mutum ne to ba mutum ne irin ku ba dan ko umarni in nayi ga ayoyin Qur'ani nan wattaqullaha masadatun wattaqullaha kakin nan yanzu madda taqwa qur'ani ta yargu amma sai Allah ya ce in umarni ne kai naka daban ake maka domin falakin ka ba irin na kowa bane sai ittaqillaha kaga fi li amri to sai na hai kuma yace wala tudil kafirina wala tudil kafirina wal munafiqina sannan kuma aka ce wata wakal alallah wa tawakkal ala Allah ya bashi umarni guda biyu ya bashi hani guda biyu to ya ike nufi da zatin annabi akan wannan umarni da wannan hali to a irin nan gurin ne alkali da yake ta fito da waɗannan zantuttuka domin dai a sa'a ranar da za ka tafi lahira ka je gaban zatin Allah ya duba ka ya ce ka ga annabin yadda nake so a gan shi ko ko baka gan shi yadda nake so a gan shi ba wannan ita ce maganar da ya kamata kowa ya san shirin da zai kafin ya tafi lahira wadda kuma tafiya ita ba sanarwa ake ranar tafiya ta kowa bai sani ba sai dai idan ta zo sai mutum ya ji shi kawai ya tafi to kai maza kai shirya sai yakan faɗi wata kalma da yake ta haddufi da ni'imar Allah yakan ce ni ni dai kan a gurina abin mamaki ne mutuwa ta zo ma baka shirya ba e ya kamata lalle in mutuwa ta zo ta tarar da kai ka gama shiryawa tsaf to me ya shirin ka shirya da annabi ka shirya da shugaba kai ta tafiya a cikin kogin hasken kai ta tafiya cikin kogin yi matsalai ka shagaltar da ya ɗauke ma hankali dai kurum da shehu yake cewa ala fasili jaharan mudamal mahabbatul amini allazi yamdi bi aqali falan yubki wanda shi ya kwashin hankali duka bai bar min ragowar hankali guda ɗaya ba sai da ya tafi min da hankula na dukkanin su to haka ya kamata mutane su dinga ganin annabi sallallahu alaihi wasallam eh Allah ka ba mu san manzon Allah amin Allah ka sa mu sallama masa ka san mukamin taslimi ba karamin abu ba eh ka sallama kuma hamaka zal hadi fa inni musallim idan ka hukunta na yadda in an fade ka na yadda mukamin da na gane na yadda wanda ban gane din ba ma na yadda barai domin shi ba zai yiwu ga wani bawa a duniya ya ce komai na annabi ya sani a cikin abin da ka sani ɗin ɗan fikun nan ne kogin annabin baka ɗau komai a ciki ba yana cewa ina cewa lina turku bahara amdahihi fala asara lil ayat siyani baqilun wa qusum lina turku bahara amdahihi rahawa shehu yace ina masu yabo ina ‘yan ƙungiyoyi masu yabo, ina masu zuwa suna yin yabo su kadai, ya ce, ku zo ga muku gaskiya, kowa ya zo da yabansa, kowa ka kawo naka, to mu tsaya mu haɗu mu tabbatar har yanzu ba mu faɗa allu a maganar mazan Allah. Lina turuk bahar amdan hirawa, da Allah ya ce wa turukul bahar rahawa, yana kogin nan ba ɗauko mai ba. to annabi kenan ba da komai ba sallallahu alaihi wasallam to
bidalili qawlihi awwal al-ayati saboda fadin dalilin fadin ubangiji a farkon ayan nan
afa ghayrallahi abtaghi hakama ba zan nemi wani ubangiji mai hukunci ba
al-ayata karanci aya har karshen ta وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل بذلك غيره kaga shugaba sallallahu alaihi wasallama yana magana da wani ne sai Allah kuma yake nanatawa to shi wannan wani ake gayawa kar ka yi kokwantan sha'anin annabi kar ka yi kokwantan qur'ani kar ka yi kokwanto qur'ani daga Allah ne daga Allah ne isaukawa manzon Allah hmm
wakilan wata ƙarirun wata maganar aka ce a'a tabbatarwa ce ka ƙauni kamar faɗin ubangiji maɗaukakin sarki an ta kulga linnati ta ce zuni wa umiya ilari min dunillah hmm yanzu kai ne ka faɗa kai annabi isa ka ce ku riƙe ni ya ku mutane da ni da mahaifiyata mu alloli ne ba ubangiji ba
wa qad alima annahu lam yaqul ai kaga Allah ya san annabi Isa bai faɗa ba ko Allah ya san annabi Isa bai ce abauta masa ba to amma kaga saboda ladabi annabi Isa hujjar da ya bayar subhanak sarki ya tabbata a gare bai dace a gare ni in faɗa abin da baka gaya mu idan na ce ni Allah ne da ni da mahaifiyata ka sani amma ban faɗa ba ka sani to ai Allah ya san annabi Isa bai fi a ce shi Allah ba to amma kaga Allah ya tambaye shi a anta qulta lin nas tattakhizuni wa ummi ilahayn
wa qila ma'anahu wata maganar aka ce ma'anar can gurin a cikin waccan aya ما كنت في شك فاسأل فالزرد مانونة وإلما إلى علمك ويقينك to shi ne aka ce wai a tawilin da ake so a ƙara wa wannan ayar da Allah ya ce fala takunanna minal mumtarina to shi ne aka ce ma kun tafi shakkin lallai baka cikin kokonto ya rasulullah fasal ka tambaya to ka je ka tambayi su yahudawan tazzaddu maninatan ka ƙara wata nutsuwa wa ilman ka ƙara wani ilimi ila ilmika zuwa iliminka wa yaqinika da yaqininka wannan tawilin akwai rauni a cikin sa barai ba wani bai hudu da zai ƙara wa annabi dumani na wala ba wani kirista da ya sa annabi ya tambaye shi dan ya bashi an sa ya ƙara samun nutsuwa ya samu ilimin da da jiya bashi da shi ina ba dama
wakila wata maganar aka ce in kunta tashku fi ma sharrafna ka wa qaddalna ka bihi Idan- alhum an sifatika fil kutubi wa nashr to fadailika shi ma dai duk waɗannan dai ƙarin dai faɗa ne kurin dai an faɗi tawilin alƙali ya kawo su in ka kasance kana kokonto cikin abin da muka ɗaukaka ka da shi muka fifita ka ya rasulallahi to abin da za a yi ka je ka tambayi sifarka a cikin littattafan yahudawa da littattafan nasara eh baya kokonton komai Hmm. da kuma yaɗa darajojinka malam qur'ani ya isa bayani ya isa bayani ka duba irin irin kasaitar annabi da qur'ani din da fada an faɗi a qur'ani ba da kaji abu kyas Allah ya faɗe shi billahi allazi ba ka da madubin da zaka iya kallon wannan abu Mm. ba ka da idan sai dai ka ga iya abin da ka gani kurum Mm. Allah ya faɗi kaza da ya faɗi wannan abun sai ka ga ɗan adam ba zai gane a sararin yana cewa fil arziki ba'un mutajawira kaga karatu ne kurin ya faɗi wannan ita ita ƙasa yanki yanki na yi ta wanda take makotaka da juna a harhaɗan nan yadda kake ganin ƙasa a dunkule to kala kala na shishin faɗa ƙasar to shi kenan yanzu in kace za ka yi karatu a kan ƙiɗa'ul arzi billahi lazi sai ka an an ƙara ma shekara ɗari a duniya to ka ɗauka so ɗaya cikin miliyan shine ka yi da yawa a kan karatun ƙasa kurum to ya wanda Allah yake cewa nun wal qalamu ma yasturuna ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ya za kai da wanda Allah ya ce inna fatahana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka to ni'imar da na halitta ta farko da ƙarshe Allah ya ce babban muradi na in ga na cika ta na zazzage ta akan ka gaba daya wannan wani irin annabi ne malam to shi ya za a iya karatu a kansa ba zai karanta ba zai karanta ba sai sallamawa to saboda haka yanzu nan abin da aka faɗa shugaba ba za shi gurin kowane bai hude ba ba za shi gurin kowane nasara ba ai shi bai taɓa tambaya ba shi ake tambaya shi ne almasahul a ya zai yi tambaya malam wanda ice hannun zati ne ida ku kirji na fa na ji na haddace ilimin farko da na ƙarshe Huzaifa ice da itaki ya nema na lacca yana bayani bai gama bayanin ba duk duniyan nan tun daga farkon duniya har zuwa tashin alkiyama duk mutumin da zai hada mutum 300 ko mutum 200 sai da sai da lujudi ya faɗa mana sunansa ya gaya mana sunan uwarsa ya gaya mana sunan uwarsa wannan ne zai tambayi wani eh zai tambayi kowa ba isa baya rubutu dama rubutu ba tambaya ba ce baya karatu shi ma tambaya ce shi gaba ɗaya shi ne ilimin gaba ɗaya shi ne ilimi annabi shi ne ilimi sallallahu alaihi wasallam annabawa suna ƙaunarsa mala'iku suna sansa mala'ul a'la suna sansa aljannatai duk komai sansa yake yi haka Allah ya rubuta masa ce haka nake so da na ga an nuna za a yi min ƙasa da kai to za mu rigima da wanda za su yi haka ka gani na shurul fadilati daga Allah zuwa ga annabi ai aikin kenan na na Aisha kaji abin da ta faɗa ma ara rabbaka illa wa huwa yusari'u fi hawaka ka shiga jazaba kenan ka ga shugaban da idan jam ba da shi ake ganin sa ba su ce ma a rarar baka illa wa huwa yusaru fi hawaka shi annabin nan na naisha ta ce ni gani nake yi duk wani da aiki da aka ce kulliyo min hobi sha'an din nan to kamar tsayawa kurin yake kai ya a gaba yake kallo jira yake ka ce kaza fa nake so sai ce to tsaya bari in yi maka haka ta faɗa kuma ka tsaya kai tsayi a rayuwar shugaba za ka ga haka ne ga haka ne mana duk motsinsa Allah ne ke magana duk abin da ya halarto masa to yanzu yanzu za ka ji halara tana bayani tana bayani tana bayani kuma idan an faɗi ɗaya to da halara ita ma ɗayan za ta faɗa gine da sauƙi to ba ɗaya zai faɗa ba sai ya faɗi miliyan akan abin da aka faɗa ba cewa suka yi lasta mursala ba kai ba annabi ba ne yahudawa ne suka gaya mana mu ba cewa muka yi muna jayayya da kai ba zuwa muka yi su gaya mana gaskiya in kai gaskiya ne mu zo mu bi ka to amma sun gaya mana cewa magana gaskiya kai ba annabi ba ne haba sai ga jibrilu na yana sauka ce ga aya nan lakinin lahu ya shaɗu bi ma'anzala ilaik Allah ya ce ka gaya masa kasu yadda ni da na halice ka na yadda ka yi annabi sai an zala hudu ilmihi da sani na da ilimi na na tabbatar cewa kai annabi ne kuma sannan in dan yawa ne kar su yadda da kai wal mala'ikatu yashhaduna du mala'iku na sun yadda da kai sun yadda kai annabi ne sai yaya Allah ya ce wa kafa billahi shahida yace ba na son shaidar mala'ikun mata wata isa to yanzu wanda Allah yake masa haka wani tawili zaka iya yi akan maganar da Allah yake gaya maka sai tsajuru idan ka lazumci sharbin nan da daddare kai kai kai kai wallahi sai ya nuna ma wani abin da baka zaci ma akwai wannan abin ba kwarai ji da shi wake cewa uritu da khairul khalqi khairu mara'i na fashakka kaji ba kaji masu ilimin muhabba ce uritu da khairul khalqi khairu mara'i a zatin annabi an nuna wani abin da shi na musamman ne to wannan abin da na gani a zatin annabi na fashakka tun daga ran nan ban ƙara kokwantan Allah ba tun da naga zatin annabi wal aswa duk wani mummunan abu ya tafi daga zatina kullu mira'i ko karamar kokwanto ko babba na zati na halarar zati shau yace babu shi a tare da ni saboda na taba ganin zatin annabi Allahu akbar to kaji
wa wujiya an ali ubaidata an ka an hakaito daga abi ubaida annal murada abinda ake nufi in kunta fi shakkin min gairi kafi ma anzalna idan ka kasance kana kokonto daga waninka cikin abin da muka saukar maka ya rasulallahi wasu ka ce tayu haka ake nufi tayu haka ake nufi to kowa dai in an je karshe ko sai a ce to Allah dai shi ya san me yake nufi. ya san me yake ne an tambayi asma'i shugaba yana cewa innahu la yuganu ala qalbi za mu je gurin wannan hadisi nan gaba me za ka iya faɗa shugaba ya ce ana sa zainu a zuciyata a rana sai in yi istighfari sau sau ɗari ko kuma sau saba'in saboda haka asma'i ya ce to ni kun gane ni malamin larabci ne ko na san ilimin larabci su suka haɗa harshen larabci ma a cikin kundin karatu yace abin da ake nufi da gainu yace na san shi tas na san me ake nufi a harshen larabci duk shige da ficensa na san ma'anar gainu yace amma da in a gurin annabi ne yace to ban san shi ba gaskiya in dai a zuciyar manzon Allah ne to billahi allazi ban san ma'anarsa ba amma in ba a zatin annabi bane ku zo zan muku bayanin kalmar gaini iyakacin ma'anar da take da suna sani amma aka ce a zatin annabi ne yace wallahi ban sani ba kaga ya huta mala Allahu akbar
fa in qila to idan aka ce
amma ma'ana qawli to wai meye ma'anar fadin ubangiji kuma hatta idza ta'ata rusul wa zanu annahum qad kuzibu har lokacin da manzanni suka suka ɗeba haso suke zaton cewa wato lamarinsu ba zai kai inda ake bukata ba. Hmm.
ala qira'atin jahannami A bisa kadu kuzibu kenan. Hmm.
قلنا المعنى في ذلك ما قالت وعائشة رضي الله عنها Alƙali iyal ya ce to ma'ana anan shine abin da sai da Aisha Allah yadda da ita ta ce معاذ الله أن تكون ذلك الرسل برجاء muna neman tsaron Ubangiji a ce manzanni sun nufi haka ga Ubangiji وإنما معنى ذلك to ma'anar dai abin da Allah yake nufi a nan أن الرسل لما استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم na wato shi ne abin da za a faɗa cewa har sai da su manzanni suka ɗeba haso suke zaton mabiyansu da suka ce ai nasara za ta zo sai suke ganin cewa kamar ba su faɗa gaskiya ba to iya dai abin da za a faɗa ke nan
وعلى هذا أكثر المفسرين to a bisa wannan mafi yawan malaman tafsiri akan haka suke mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan haka wata maganar ku aka ce إن جميل الذنوب عائد على الأتباع والأمم لا على الأنبياء والرسل cewa damirin nan wazannu da suka zata to zata din nan ba su annabawan bane al'ummatan nasu ne ba a kai ta waya kan annabawa saboda kare martaba annabi da kare martaba shugaba sallallahu alaihi wasallam mm.
وهو قول ابن عباس wannan shine fadin dan Abbas والنقعي da imamun Nahayi وابن da جبير Ibn Jubair وجماعة من العلماء daga kuma su jama'a daga malamai وبهذا المعنى قرأ مجاهد كذبوا بالفتح da wannan kira'an ne aka karanta da shakar kazabu sun musu ƙarya cewa ba su faɗa musu gaskiya ba
فلا تشغل بالك من شاذ التفسير بسواه Mm. to karka je kuma ka duba wani tafsiri wanda za ka je ya ratsa hanya ka je ka faɗa abin da ba shi kenan ba haƙƙin manzanni mimma la yaliqu bi mansibil ulama fa kaifa bil anbiya'i na daga abin da malamai ma bai dace da su ba ballanta na annabawa to haka ko a tarihi ne wani lokacin sai ka ji an faɗi abin da limaman unguwar kuma abin sun fi ƙarfinsa ko kuma sai a dangana shi ga zatin annabi to ya za a yi haka
وكذلك ما ورد في حديث السيرة وموضع الوعي to haka nan ina kan wannan ka'ida tamu cewa shugaba zuciyarsa ta cika da Allah baya kokonto to ya zamu yi da hadisin nan na farkon aike lokacin da za a aiko manzon Allah hmm.
من قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة na daga faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama ga nana Khadija
لقد خشيت على نفسي to kaji fa to wannan kalma ya za ka yi da ita ka san lokacin shugaba ina cikin wani sha'ani na Allah sai ya je ya hau kogon hira ya je yi bauta a ciki don ranar da ka je maka karka yi ƙasa a gwiwa in ma ba za ka iya hawa ba ka ce don Allah kai ka kaga jabalin nuri ka je kaga jabalin nuri ka je ka gan shi a nan ne yake yin wannan yake wannan ibada kuma an da hali ka hau ɗin ka ba a hankali ko za ka yi awa nawa ka dinga yi matattakala biyar ko goma kana bi har ka je can sama in dai kanka ba juwa yake yi ba to in ka je za ka ga inda yake zama inda yake bautar Allah inda yake kwana talatin bai sako ba to idan ya je ya kwan talatin yana bauta nan gurin fa motsin halitta ba za ka ji ba wallahi ba motsin wani mahaluki da za ka ji in kawo nan gurin saboda saman sama ne fa idan ka je jabalin nuri za ta hau to ita kanta motar ku za ta hau kamar kan goron dutse sau biyu to za a je ɗan filin da za ku ai fakin to yanzu kuma za ku tafi inda dutse yake za ku je ku hau to idan kuka je kuka fara za ku ga gate ɗin inda za ku shiga. To ka fara tafiya, ka fara tafiya, ka fara tafiya. To kafin kai ɗaya bisa bakwai, to in ka hango mota gani za ka yi kaman kaman kwaye gero ne yake tafiya. Irin kasuwar motar nan mai ɗau mai tanka ta ruwa. To ganta za ka yi kamar tururuwa ce take tafiya da kan. kafin ka je can saman dutsen fa iya ɗaya bisa ukun dutsen to haka za ka hango wanda kuma za su hau kamar kiyaki za ka dinga gano su saboda girman dutsen nan to shehu da muka je wajen yace to jama'a kun san abin da zan gaya muku yace a nan gurin aka yi belin halitta zaman nan ne gatanmu da bai zauna a nan ba da muna cikin nadama wa kuntum ala shafahu furatin haka Allah yake fa an kazakum minha to zaman da i a kogon hira a nan ne i gyara lamarin halitta to ka samu ka hau a hankali a hankali in hawa ba zai yiwu ba kai addu'a daga ƙasa kai salati da tasalimi ga mazaunin wannan kogo to dai da isauko a cikin kwanakin da ike zuwa ina dawowa to sai ya gaya wa nana khadija sai ya ce da ita laƙar hashbitu ala nafsi khadija ina ina ganin wai me yake faruwa ne ni din nan lamarin nan nawa me yake ina tsoro a kai kan nan nawa ne ne yake faruwa to kaga wannan magana alƙali ya rufe to kar wani ya ɗauko ta irusa mana ka'idan mu ta baya ka ce wai ya ce yana yana tsoron ne yake zuwan matsali kamar wai bai gane menene abin da yake nufa ba ina ya san ina aka nufa ya san me za a yi dan ga mala'ika jibril ya zo ya ce ikira ce masa ima'ana bi qari yanzu me kake so in karanta ma kuma ta wata siga kake so in ma karatun yace a so nake kai min karatu bi ismi rabbika bi ismi rabbika allazi khalaq to shine aka yi karatun to yin wannan karatu shine gatan halitta to yanzu da yace inni khashitu ala nafsi to me yake nufi da wannan dan kada waɗansu marasa kunya 'yan orientalist ko kuma wanda ba su da ganewa ba su san ma ilimin zatin annabi ba sai ko su karanta suke ya zo ce da Khadija shi fa tsoro yake ji ya rasa ma me yake faruwa ina to yanzu shine su alƙali suka ce wannan magana ko da ka ji ta kalmomi ne ɗan kaɗan ba masu wahala ba akwai haɗari a cikin ta ka tsaya a gaya ma me ake nufi to ليس معناه الشك فيما آتاه الله بعد رؤية الملك ba kokonto ike yi ba a cikin abin da Allah ya bashi bayan ganin mala'ika ولكن لعله خشي ألا تحتمل قوته مقاومة الملك sai dai cewa watakila in ji alƙaliya sannan hakika sai Allah in ji a janibin annabi ne ce sai Allah alƙaliya na ce watakila ta yiwu shi shugaba ya faɗi wannan magana ne kamar yana tunanin ƙarfin zatinsa zai iya ɗaukan ganin mala'ika? Ina auko mala'ikun kaunu gaba ɗaya ne duk zai iya ganin su. Wanda iga zatin Allah? Ra'a rabbahu haƙƙan da ainihin wa suratin wa kullum siwa haza wara'a wara'i wannan ƙarfin ganin nasa an gaya maka ƙarfi ne irin wanda ka sabu ganewa kana jin fice yake subhanallazi asra bi abdihi tafiyar fa ba shine zai yi ba Allah ce da ƙarfi na ni ne zan yi tafiyar da shi idan an je ganin ma yanzu ganin nasa da gani na zai dinga gani ce linuriyahu min ayatina mu ne zamu da karfin nuraniyar ganin ma da karfin gani na zai gani ji Allah wanda iga Allah a ce kuma karfinsa ba zai iya gogayya da mala'ika ba annabi Musa tun da aka ce kalli dutsen nan da i kalli dutsen falon mata jalla rabbuhu lil jabal akai tajalli kaman kaman dugon kwayar zarra na sirrin halalar zaki dutse ya dinga shararewa ina narkewa a ƙasa annabi musa harra musa sai ka ya faɗi ya sume a gurin nan shi ko shugabanmu ba a nan ƙasa ba ne da ita shi daga nan ƙasa rabbul izzati ya ce ba ba kurin so nake buɗe idan sai gan shi akan al'arkewa ba ba haka nake so ba tunda an takura masa ɗayi fa kilisa za a yi da shi sosai ya ga abubuwa na tafiyar gaske ai abinda 'yan duniya suke faɗa yanzu wai tourism wai buɗe ido kulle ido kuke ba ku ga komai ba wallahi ba ku ga komai ba ku tsaya shugaban talikai ya gaya muku magana malam kun ji inda ake tafiya buɗe ido nan malam aka shiga aka to nan sama'u duniya ma ya za a yi wadin zafi yake gaba dan Allah ya nuna muku kun gane waye Muhammad wadin zafi ya shiga duk abin da ya doshi gurin narkewa zai yi amma shi da zatin nasa wannan zatin da halara take zancensa ya dinga tafiya a cikin sirrin zafin ya shiga cikin kogin sama ya tsallake shi ya je black hole ya shiga ciki duk karfin tauraro ko ya ninka duniya sau miliyan da karfinsa ya kare black hole yake fadawa amma shi nuraniyarsa da idin ga shiga idin ga shiga karfin jazibiyar black hole ba za ta iya wazatin annabi komai ba ya shiga ta ciki ya fice ita fukan mai ya ce yana zuwa ba sai ga mu a sama ta ɗaya ba sai ga mu a sama ta ɗaya sai da na ga dama ma sai in taba jikin sama ta ɗayan ba aka buɗe ƙofa muka shiga aka je har sai da aka je su jiratul muntaha ita ku sama yadda take duk inda ka motsa abin mamakin da ka gani a nan to na gabansa ya ninka su sau miliyan na gaban wannan ya ninka su sau miliyan har aka je inda jagoran tafiyar ma ke ce to nan zan tsaya ya hahu na ya turukul halilu halilahu ka taho da ni tun daga can kuma tsaya ka tsaya nan yake ai tsallaka nan gun yau sai kai tsallaka nan sai kai ishiga ya tafi ya tafi ya tafi ya je inda la'in siya ya sari bi za ta yi ya je wadin rafaratu ya hau to har yanzu ganin kifa mala'ikan ya tsaya a can baya fa ya ce yanzu ban san me yi a gaban nan ba tafiya sai kai shugaba gaba kawai ya je ya yi zance da Allah ya ba shi Allah ce fa'auha ila abdihi ma'au na ba shi abin da duk ƙarfin ma'arfa kai da kakura abin da na ba shi a nan fadar to kowa zai kai ɗan nazire ba a gabansa a wannan ilimin dai ka ce na yadda na tsallama maka don da ba faɗa ba to da an faɗa ne ma sai a ce to ga abin da aka ba shi to har yanzu ba a ce ga Allah ce sai na bashi babban abin da na bashi to yanzu wanda yake da wannan martaba shine za a ce ganin mala'ika ne ke furgita shi eh a ganin mala'ika baya furgita annabi kwarai akwai wani karfin ruhi wanda rabbul izzati saboda karfin ruhin sama sai da naji a faru sadiku da Allah ya ce qaf sai na ji a faru sadiku ya ce Allah yana cewa na rantse da ƙarfin kowa ta zuciyar annabi wannan wani irin ƙarfi ne a wannan zuciyar a zuciyar da aka yi mata shauku mai zai tun da ya ci a duniya bai taɓa ganin abu yana mamaki ba bai taɓa jin abu ya tsorata ba ba a taɓa yin abu ya firgita ba rantar karar nan ta sauka a madina don aka rasa menene ya faru manyansa daukai sai bayan awa ɗaya suka fara leko da ƙofa suna lekowa amma shi tuni ana ɗan lekowa shi gashi ya dawo yana nan turawo nan turawo kar wanda ya firgita na je na matsalar ba komai an gyara to ya za a ce kuma yanzu a karatu ya ce inni khashitu ala nafsi yana tsoron kawai ganin mala'ika ne ina na ganin mala'ika bane
wa aba'il wahayi da nauyaye nauyayen wahayi nauyin wahayi ai ya dauka ai isa baka ji ce kullun so yake in ka je ziyara ka dinga cewa karban lagatar risala wa addaital amana wa nasahatul umma shine madaukin zancen Allah gaba daya duk nauyin da yake tafiya cikin sammai ba da ajaibu na malakutun Allah da jabarutun Allah da idin gani da aka dawo ƙasa a lokacin ma aka fara magana tarewar sayyida Aisha saboda ƙarfin tamkini da ƙarfin iyawa in wani ne ku daga nan ai ba zai kuma cin abinci ba har ya mutu saboda nauyi dama ya faɗa yace innal lirrisalati abad kuma da kansa i ga yawo sayyida Fatima yace hanyar fa da nake bi gwanda a sawa mutum kaifin takobi ya hawo ya dinga tafiya saboda ƙarfin kula da hududun lai da haƙoƙin ubangiji maɗaukin nauyi kenan ya ɗauki nauyin nauyin sirrin zafi ya ɗauki nauyin halitta ƙarfi ne Allah shi sa fa Allah yace zi quwwatin wallahi sarkin ƙarfi ne wannan Allah to ya za a ce ba zai iya ganin mala'ika ba warai zai gan shi ko a ce zuciyarsa ta kwaɓe ko kuma nafsinsa ransa ya fice saboda ganin mala'ika to duk ba dan haka bane
هذا على ما ورد في السيء أنه قاله بعد بقائه to الملكة wannan ya shine abin da izo a cikin ingantaccen hadisi cewa shugaba ya faɗi haka ne bayan ya ga mala'ika أو يكون ذلك قبل بقائه وإعلان الله تعالى له بالنبوة ko kuma ta yiwu a ce kafin ma iga mala'ikan ne ya faɗa haka ko a, da kuma sanarwar ubangiji gare shi cewa shi annabin Allah ne لأول ما أردت عليه من العجائب saboda farkon abin da aka bujiro a gare shi na daga abubuwan ban mamaki وسلم عليه الحجر والشجر da sayar da iga lokacin da ya fito dutse sai babbako daga inda yake zo ya ce assalamu alaikum ya rasulullah washajaru sayyidina ali ya ce wallahi da aka aiko shi muna fitowa muna tafiya da mun zo gaban bishiya sai in ga tayi sujjada ta gaida Hmm.
وبدأته المنامات والتباشي mafarkai na gaskiya suka fara a gare shi da bisharori daga ubangiji كما روي في بعض ملك هذا الحديث kamar yadda aka ruwaito a shashin hanyoyin wannan hadisi أن ذلك كان أولا في المنام cewa farkon abin da ka bacci ya fara ثم أري في اليقظة مثل ذلك sai a nuna masa abin a maf- a farke misalin abin da ya gani تأنيسا له عليه السلام dan ɗebe masa kewa tsira da aminci su tabbata a gare shi لئلا يفجأه الأمر مشاهدة ومشافهة dan kada lamarin nan ya afko masa da ganin ido ya shiga wani hali Mhm.
فلا يحتمله لأول حالة بنية البشرية a ce biniyan nan ginin nan na zatin jikinsa na bashariya ya kasa ɗaukansa li'awwali wahalatin a farkon marra to ba zai yiwu ba e shi ginin jikin ai na musamman e ginin jikin na musamman jikin annabi ba irin na kowa ba ne a tarihi nan mun karanta a shama'il duk sanda idafa kan yaro to yaron nan da ya shigo cikin yara za a ce yau annabi ya taɓa ka domin in ya dinga tashin kanshi abun ba a cewa komai otubatu dan farkadu ba an fada bayan fahimin karanta ya fi sau nawa a nan go ya zo ya kuka gaban annabi ya ce kashina ne yake wari warin kashi nake yi an na zo guri tashi ake hankalina yana tashi ya rasu lalla. in na shiga gurin mutane sai su watsu saboda jikina wari ne ke fita ke fita gaban talibai ya ce zo nan ya ce cire rigarka cire rigarsa shugaba ya dora masa wannan hannu wanda duk alherin Allah yana ciki idan ga shafa masa ga shafa ina goge masa wannan kalbul aini kenan za a ɗauke shi daga mai wari ya koma mai kanshi ya idan ga duk shafa masa haɗi zuwa nan wajen kogon ita shafe masa nan duk jikinsa nan a wajen cibiyar ɗauki riga ka kasa malam yana miƙewa ba sai aka ji ruwan turare ake daga sama ba kullum haƙi mutu sabon ƙanshi yake yi kullum wannan sai annabi Allah ya sallam isa Allah ya ce tun da na san ginin da neman to mukaminsa tsadarsa a gurina shine ko mutane kowa itallafar da ransa wajen kare shi kaji ba saboda shi ya san tsadarsa yi ya ce ka yi ƙoƙari a kansa ka halaka ba komai idan ka halaka ni na san me zan baka kan ka kare haƙƙinsa ka kare matsayinsa ƙwarai to wannan zashi malam Allah yana kishinsa la yanzuru ila suwarikum wannan damuwa ce amma shi annabi Allah yana kallon surarsa ƙwarai har kawai za ka je na ca la'amuruka za ka yana cewa wa'in na kalla ala kulikin aziz za ka yana cewa mayan duk anil hawa har kansa la ta mudanna ainaika idanka alam na shara halaka sadaraka kirjinka fadat Allah shi ta faɗi kirjin nan yace ni ne yalwa ta kirjin nan ba to kai a ganin ka me wannan kirjiya yake ya tsarkake zatin sama gaba daya allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidina Allah yana kallon sa a zahirin sa da batinin sa wannan zati na samalan kyan ya isa a ciki fa yadda aka samu wanda yana wafati yace wanda in koma makaho to me yasa zaka koma maka ya ce ni ido ya zama mun amfani inda yanzu me zan gani kuma bayan nan to wannan binyatul bashariya din nan ta annabi sai an kalle ta bare kuwa wannan jinin an masa dan an duk malaikun duniya sun haɗu sai ya iya mu'amala da su kamar yadda itara aljanun duniya a dare daya ya tafi lailatul jinni ya je karance musu shari'ar Allah a dare ɗaya saboda tsananin gwaninta ya kafa musu dokoki da shari'a cewa haka za a tafi ilayen jamaci to zatin annabi wannan binyar bashariyar za ta ɗauka wannan cewa in yi kashi to alanar fi ɗin akwai abin da yake nufi ƙwarai Allah ƙara masa tsira da aminci Allah ƙara masa tsira da aminci Allah ta Allah ya ba mu zuciya mai sallamawa Allah ya ba mu albarkan manzon Allah shehu na shehu Allah rabbi Allah saka mu da alkhairi khalifa Allah taimaka masa Allah saka masa alkhairi duka yan uwan mu baki daya a duk inda suke Allah ya biya musu bukatun akwai dan uwan mu wanda yake a masa addu'a a can kasar London wato wani a Dr. Jibril yana so wannan makaranta ta ashafa ta masa addu'a yana son wasu takarduna sa da sha'anin karatunsa da sauransu sai da Allah ya masa addu'a to muna roƙon Allah ya biya masa bukatun Allah ya sa ya samu yadda zai samu makoma kyakkyawa a cikin harkokin karatun nasa haka duk yan uwanmu da suke kasashen Amerika ne da Ingila da Kanada da sauran kasashen duniya da ƙasashen shehu tijjani maroko da duka ballantana maka da madina duka yan uwa suna nan yanzu duk karatun nan da zuwa ke yi muna roƙon Allah duk inda suke Allah biya bukatu waɗanda muke tare a nan Najeriya da wanda suke ƙetaren ƙasashen waje duka Allah biya musu bukatun su Allah taimake su mu kuma nan ƙasar mu Allah ya ba mu makoma kyakkyawa halin da ake cikin sa matsananci to Allah ya kawo sauki albarkar wannan annabi albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ka haffafa mana Allah ka ladafa mana Allah ka kawo mana mafita albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam ka tsara tsira da aminci ga annabi Muhammad iyayenmu Allah ka gafarta musu wanda kuma suke sun rage tare da su to Allah ya sa mu da su ta tsaho albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai marasa lafiya da yawa kuma muna roƙon Allah ya ba su lafiya albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam daga ƴan uwa da suke ta kokarin nashar wannan karatu musamman wannan gidan rediyo jalladin nan da suke ta hidima Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu shi tsaya man na wannan gida Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa lafiya albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam karanta fatiha hadiya ga shugaba